نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
السادس عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مم.
لو أنكم تتوكلون تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق كما يرزق الطير تغدو خماصا وتغ- وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن م- معناه تذهب أول النهار خما- خماصا أي طا- أي ضامرة ضامرة البطون من الجوع وتر وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة ممتلئة البطون نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السادس hadisi na shida a cikin wannan babi wanda yake bayani dangane da al-yaqin da kuma at-tawakkul an umar bin al-khattab radiyallahu anhu an amso wannan hadisi daga umar dan khattab yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi umar dan khattab ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lau annakum tatawakkaluna ala Allahi da a ce ku bayin Allah za ku dinga dogara za ku dinga dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala haƙa tawakkulihi haƙiƙanin dogara da Allah la razaqakum lalle da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya arzuta ku abin da za ku ci da abin da za ku sha da abin da za ku yi katihu kama yarzuqu tsaira kamar yadda yake arzuta tsuntsaye taghdu khimasan wato tsuntsu yana yin sammako ya tashi ya fita daga cikin gidansa halin kasancewar shi cikinsa babu komai saboda yunwa wata ruhu bitanan amma kuma suna dawowa da yamma tukunansu a cike saboda sun tafi sun nemo arzikinsu wannan hadisi al'imamu tirmidhi ya rawaito shi al'imamu tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa ma'anarsa ya ce ta zahabu awwalan nahari khimasan wato tsuntsaye suna fita da safe cikinsu babu komai ayyubamiratal buɗun suna masu ɗamfararren cukkuna minal ju'i saboda yunwa wa tarji'u akhiran nahari amma suna dawowa da yamma bi ɗanan ay mumtali'atal buɗun halin kasancewarsu cukkunansu a cike wato wannan hadisi yana koyar da mu mu dinga dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin al'amuranmu sannan kuma mu yi riko da sababi wato riko da sababi shine yanda wato su waɗannan tsuntsaye idan suka waye gari cikinsu babu komai ba sa meƙewa ƙafa su zauna a cikin gidajensu su ce abincinsu zai tarro su a cikin gidajensu suna tashi su bazu waɗansu su yi dama waɗansu yi hagu waɗansu yi gabas waɗansu yi yamma to haka nan shi ma ɗan adam idan ya tashi sai ya je shi ya nema kuma ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala to in dai har zai dinga yin haka to Allah ta'ala shi kuma zai dinga bashi abin da zai ci ya bashi abin da zai sha ya bashi abin da zai yi kacihu ya aji amma ba wai ana nufin ka dogara da Allah ba ka kwanta a ɗaki kawai a saman gado ka ce arziki na duk inda yake zai zo mini wato wannan ba dogaro bane ga Allah wannan attawakul ne wannan ganganci ne wato dogaro ga Allah shine ka yi riko da wani sababi ka dinga wata 'yan sana'arka amma kalkasa a ranka cewa wannan sana'ar ita ce take wato baka abinci wannan ita sababi ce na samun abincinka Allah ta'ala zai dinga koro maka arzikinka ta inda baka tunani za a gani wata ran ka fita ka je ka ci ribar da a sati ma ba za ka iya cinye ta ba amma wata ran idan aka je za a faɗi wani lokacin idan aka je ribar da za a samu iyakacin abin da za a ci ne a rana guda to za a ga cewa da kaɗan kaɗan Allah subhanahu wa ta'ala zai dinga kawo maka arzikinka ta yadda za ka ci lafiya kalau ba tare da ka ci haramu ba to amma idan ya zamanto ka zauna a gida ka ce kai ka dogara da Allah abin da Allah ya kaddara maka za ka samu za ka same shi to wannan ka ma jahilci abin da ake cewa a tawakkul dogaro ga Allah kuma yana daga cikin abin da wato malamai suka yi magana a kai a wannan bangaren ƙarƙashin wannan hadisin bangaren abin da ya shafi tahdidun nasal a ce idan mutum ya yi aure kada ya huce 'ya'ya guda uku ko hudu ko biyar wannan yana daga cikin wato sabawa a musulunci wannan hadisin yana nuni akan cewa ba wani ɗaya daga cikin bayin Allah face dai Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya fitar da shi duniya daga cikin mahaifiyar shi ya rubuta mai abin da zai samu na arziki mahaifi shi sila ne na samowa arzikin wannan yara ba wai nashi bane dai ba wani wanda yake cin arzikin wani iyakan cewa ‘ya'ya a ce mutum kada ya huce ɗiya biyu ko uku ko hudu ko biyar wannan ya ci karo da addini na musulunci saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da al'ummarsa akan su dinga yawan aure aure saboda su dinga yawan aihuwa saboda zai yi alfahari da wannan yawan jama'a da yake da tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama sannan kuma wato akwai matsaloli da dama wanda wajen tahdidun nasal din nan saboda kowa idan ya fito duniya ba wanda ya san ga ranar da wani zai rasu watakila 'ya'yan guda biyu ko uku da aka ce mutum kale huce daga nan da zamanto ya sun mutu kafin masu balaga da zamanto iyakacin adadin da aka yanke mishin zai haifa din to duka Allah ya kaddara za su mutu kafin ma ya girma kafin su girma za ga cewa irin abubuwa da dama idan aka ci karo da addini na musulunci to za ga akwai matsala to shi yasa mutum ya riko da sababi kuma ya mai da al'amarin shi ga baki ɗaya zuwa ga Allah kale ya nuna cewa wannan sana'a da yake ita ce kawai Allah zai ba shi abinci da ita a akwai hanyoyi da dama wanda Allah zai iya buɗe wa bawa ba sai ta hanya ɗaya ba zai ci abinci an gane ko na'am
السابع عن أبي عمارة البراء بن آزب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأ وألجأ وألجأت زهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من, من ليلتك منت على الفرق مت على الفطرة وإن أص... وإن أصبحت أصبحت أص... أصبت خيرا متفق عليه وفي يوا.
رواية في صحيحين عن في البراء sahih fi sahihaini في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله رسول عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فوضع fatawadda فتوضع وضوءك وضوءك للصلاة ثم ثم اضجع ثم ثم اضطجع على شقك على شقك ala الإيمان shiqikal ayman على شقك الأيمان ayman أيمن وقل وذكره وذكر نحوه ثم قال وجعلهن آخر ما, ما تقول yawwala to a ƙarshen wannan hadisi a ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta akwai fa'ida da malam ya kawo ya kawo maganar al'imam abubakar nilbai haɗi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa shu'abul iman ya ce laisa fi hadal hadithi dilalatun alal qu'udi anil kasab wato a cikin wannan hadisi babu nuni akan mutum ya zauna ya dakile a gida ga barin neman abinci bal fihi ma yadullu ala talabir rizq bari dai a cikin wannan hadisi akwai abin da yake nuni akan neman arziki a wajen Allah subhanahu wata'ala li'anna tsaira idza ghadat fa innaha taghdu li talabir rizq domin tsuntsu idan ta yi sammako tana tashi ne ta tafi saboda neman arziki abin da za ta ci wa inna ma arada sani dai abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake nufi wallahu a'lamu Allah shine masani law tawakkalu ala Allah ta'ala da a ce bayin Allah za su dogara ga Allah madaukakin sarki fi zahabihim cikin tafiyarsu zuwa kasuwa wa maji'ihim da dawowarsu daga kasuwa wa tasarrufihim da kuma ma'amalolinsu da za su dinga yi da jama'a wa ra'au annal khaira biyadihi sannan kuma su kudirce a cikin zuciyarsu dukkan wani alkhairi da suka samu a kasuwancinsu ko a leburancinsu duka sun samu ne daga hannun Allah subhanahu wa ta'ala wa min indihi kuma wannan alkhairin ya zo musu daga wajen Allah lam yansarifu to ba za su dawo daga wannan kasuwancin nasu ba illa salimina face dai suna salim alim lafiya kalau ghanimina suna masu cin nasara akan abin da suka tafi nema ka tsayir tamkar tsuntsaye wanda taghdu khimasan wato suke sammako su tafi su fita cukkunan su babu komai saboda yunwa wa ta'udu bidanan amma su dawo da yammacin kunan su a cike lakinnahum ya'tamiduna ala quwwatihim wa jaladihim wato sai dai cewa a yanzu bayan Allah abinda suke dogara akan shine suna dogara akan karfin su za ga cewa mutum saboda shi kato ne ya ce in ya fita ko a cinye zai cinye wa'insu wa jaladihim da kuma ƙuruciyarsu wani za a ga cewa ƙuruciyar da yake ji yana tunanin cewa ita ce take kama ya kuɗi wai gishuna sannan kuma suna ta yi wa mutane algushu suna ta cutar mutane wa yakdhibun kuma suna ta sheka ƙarya cikin lamarin kasuwancinsu wani za a ga cewa idan ya tafi kasuwa daga safe kan dare ƙaryar da zai yi wa abokan kasuwancin shi ta fi gaskiyar da zai musu yawa za a gani kaya ya saro shi jaka ashirin amma ya ce shi ma a gurin shi a wajen jika talatin yake a ga wani yaudara ce za a ga wani ya kawo kaya bai huce jika goma ba amma ya diba ya sheƙa ƙarya don ya saida shi to ita kuma ƙarya duk wanda ya cika rantsuwa ta ƙarya a cikin harkar kasuwanci to zai sa kayan nashi ya siyu amma kuma Allah sai ya shafi albarkar wannan dukiyar da zai samu haka ma ya ce alaihi salatu wassalam ya faɗa rantsuwar ƙarya tana sawa kadara ta siyu kuma Allah sai ya shafe albarkar abin da zaka samu na kuɗin wa hada khilafu tawakkul wannan shi kuma sabanin tawakkuli ne wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala shine mafi sani dangane da abin da wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake nufi game da wannan hadisi hadisi na gaba shine hadisin Abu Umara Albara ibn Azib Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa Al-Azib ya ce ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama wata rana ya ce wa Albara ibn Azib ya ce ya fulan ya ce ya kai bara'u idza awaita ila firashik wato idan dai ka tare zuwa ga shimhudarka da dare idan za ka kwanta faƙul ka kwanta ka faɗi wannan addu'ar ka kwanta a ɓangaren jikinka na dama sai ka faɗi wannan addu'ar ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya ubangiji na meka kaina zuwa gare ka wa wajjahatu wajhi ilaika na fuskantar da kulliyata ga baki ɗaya na zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilaika na fawwara al'amari na ga baki ɗayan shi zuwa gare ka ka yi min yadda kake so wa alja'atu zahari ilaika ya ubangiji na jingina bayana zuwa gare ka raghbatan wa rahbatan ilaika raghbatan ilaika saboda kwaɗayi cikin samun ladanka wa rahbatan ilaika da kuma tsoron azabarka la malja'a wa la manja minka illa ilaika la malja'a babu wata mafaka zuwa ga wani illa ilaika face dai zuwa gare ka wala manja minka ba wata matsera daga azabarka illa ilaika face dai zuwa ga rahamalka amantu bi kitabika allazi anzalt ya ubangiji na ba da gaskiya da littafinka alqur'ani wanda ka saukar da shi akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyika allazi arsalt ya ubangiji na ba da gaskiya da annabinka wanda ka turo shi zuwa ga al'umma ta ƙarshen zamani manzo Allah ya ce wa albara'u bin ibn azim fa innaka in mitta min lailatika haƙiƙa albara'u idan ka rasu a daren da kai wannan addu'ar da ka kwanta Allah bai kaddara ka tashi ba mitta alal fitra wato ka mutu akan addini na musulunci ba ka da matsala dan aljanna ne kai wa in asbahta asabta khairan idan kuma ka wayi gari Allah ya kaddara kana daga cikin waɗanda kwanakinsu bai ƙare ba, asabta khairan to ka dace da alkhairi wanda yake mai yawa, ka samu ladan ka kwana akan addini na musulunci kuma za ka wuna akan addini na musulunci wannan hadisi al-imam bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin fi sahihain a cikin wata ruwaya cikin bukhari da muslim daga albara dan azim albara ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni idza ataita madja'aka ya ce bara'u idan ka tafi shinhudarka gurin kwanciyarka fatawadda'a wudu'aka lis-salati kafin ka kwanta ka samu ruwa ka yi alwalla irin alwallar da za ka yi sallah sun martsaji ala shiƙiƙal aiman sannan sai ka kwanta a kan ɓangaren jikinka na dama wato hikimar da ta sa manzala salama ce kwanta a ɓangaren jikin shi na dama akwai hikimomi da yawa an gane ko likitawa suka ce idan mutum ya kwanta a ɓangaren dama to ya fi yin barci a natsi ya fi yin barci a natsa kuma zuciyar shi wato ta fi yin barci wanda yake na sama-sama sannan kuma baicin likitawa akwai malamin suluk wanda su kuma suka ce hikimar da ta sa manzo Allah ya ce kwanta a bangaren jikin shi na dama saboda idan mutum ya yi barci a bangaren jikin shi na dama to barcin nashi ba zai yi mai nauyi ba kamar yadda ake tunani zuciyar shi saboda a bangaren hagu take amma in ya kwanta a ɓangaren hagu zuciyar shi za ta yi barci mai nauyi ta yadda in za a yi kiran sallah in da ya saba tashi sallar asuba bai zai tashi ba saboda a ɓangaren da muke zuciyar za ta yi barci da yawa sannan kuma yana daga cikin zai sa ma ƙarin lafiya in ka kwanta a ɓangaren jikinka na dama waƙul sai ka faɗi wannan addu'ar Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahatu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'atu zahari ilaika raghbatan wa rahabatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta thumma qala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace da shi waj'alhunna akhira ma taqulu ka sanya wannan addu'ar waɗannan kalmomi masu tsada ka sanya su su ne ƙarshen abin da za su fito daga bakinka a wannan dare kada zamanto bayan kayi addu'an nan kuma loka shiga surutu ka kirayi wani a waya ka ce mishi to za mu kwanta yanzu sai da safe ko ka mata message a ce ademe insha Allah na'am na'am ثاني عن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن آمير بن آمير بن عمر بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القريشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابة Allahu akbar رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في غار وهم Fil على ghari.
في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه la لأبصرنا abasarana لا نعم la abasarana لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر بإذن الله باثنين الله اثنين الله ثالثهما متفق عليه Hadisi na takwas a cikin wannan babe shine hadisin Abubakar ne Siddiq, sahabin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama khalifa na farko a cikin khalifofi guda hudu, wanda ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi fada'il nasa, wanda ya ce ba wani wanda zai shiga aljanna, ƙahohi guda takwas kamar yadda Abubakar zai shiga, an gane ko? wato akwai ƙohohi na aljanna guda takwas wanda kowata kawa sai ta ce abubakar ya shiga aljanna ta nan aka manzo Allah sallama ya faɗa ya ce ma alaman du'iya min tilkal abwabi min darura wa hal yadkhulu fiha ahadun qala na'am wa arju an takuna minhu wato shine abubakar ne siddiq wato abubakar ne siddiq kamar yanda wato magabata suka ce ba ya fi kowa yawan sallah ba a cikin sahabbai ba ya fi kowa yawan ibada ba ya fi kowa kyakkyawar niyya ce shi yasa ya zamanto ya samu wannan babban matsayi an gane ko suna abubakar sunan shi abdullahi bin usman abdullahi dan usman dan amir dan umar dan ka'ab dan sa'ad dan taim dan murra dan ka'ab dan lu'ai dan ghalib al-qurashi at-taimi wato ba quraishi ne kuma wato na kabilar taim ne Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abubakar da shi da babansa da mahaifiyarsa dukkaninsu sahabbai ne Allah ta'ala ya ƙara yadda da su abubakar ya ce nazartu ila a ƙadamil mushirikin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzan shi sallallahu alaihi wasallama da ya yi hijira daga makka ya tafi madina a rana kai tsaka to wanda ya zamanto shine abokin tafiyarsa shine abubakar abubakar ya ce ya rasulallahi a shirye nake nema da ba za a bar ni ba suka fita daga shi sai shi sai yaransu wanda yake musu hidima suka fita suka je suka laɓe a cikin wani kogo ana ce da shi jabalu tsaur kogo na wani dutse na tsaur yana ga mun sha tambaya akan shi ba a bada amsa an gane ku yace nazartu ila aqdabil mushrikin nayi diba zuwa ga kafahuwan mushrikai wa nahnu fil ghar alhali mu muna cikin wannan kogo wahum ala ru'usina su kuma mushrikai suna kusa da mu wato lokacin da manzo Allah ya fito mushirikai biyowa bayan shi suka suke neman shi da suka zo sabai manzala da abubakar da suka shiga cikin wannan kogo su mushirikai da suka zo suka dan yi ta kewaye suka yi sintiri a gurin kogo amma ba su gade ba su shiga ba faƙulutu ya rasulallahi lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana abubakar yace sai dace ya ma'aikin Allah da a ce ɗaya daga cikin su waɗannan mushirikai ɗin zai kwanta ya leƙo kasan kogon nan ya leko cikin kogo din nan la absara na lalle da ya gamu faƙala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi abubakar ma zannuka bithnayni lahu thalithuma me zatanka dangane da mutanen guda biyun da ya zamanto Allah ta'ala shine na ukun su kana tunanin cewa wani zai gansu ai ba wanda zai gamu ko da za su kwanto kai ko kogon za su shigo ba za su gamu ba saboda Allah ta'ala yana tare da mu da taimakonsa da agajinsa da nasararsa wato ita ce ake ce da ita al-ma'iyyatul khassa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wato kada ka firkita kada ka yi bakin ciki kada ka damu haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala yana tare da mu da taimakonsa da agajinsa da kuma kariyarsa فأنزل الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها متفق عليه وانا حديث الإمام البخاري دا الإمام مسلم سكر ويتوش نعم
تاسيو عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسا بأسانيد بأسانيد صحيحة صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود hadisi na tara a wannan babe shine hadisin ummul mu'minin ita ce na na ummu salama sunanta ita ce hindu bintu abi umayya huzaifa al-makhzumiyya Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita Nana Ummu Salama ta ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai fita daga cikin gidansa yana wannan addu'ar saboda akwai du'a'ul khuruji min al-manzil addu'ar da mutum zai yi lokacin da zai fito daga gidansa saboda ya tafi ya dawo ya tarar da gidansa lafiya. Maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa bismillahi, wato ina neman kariya da suna Allah, Allah ya kare mun gidana, sannan kuma ina neman Allah ta'ala ya kare ni fitar wannan da zan yi har in je in dawo lafiya. Tawakkaltu ala Allahi na dogara da Allah. ba da wani na dogara ba. Allahumma inni a'udhu bika ya ubangiji haƙiƙa ni ina neman tsari da kai ina neman ka kare ni an adilla kada in batar da wani daga, daga cikin bayan Allah a hutowata wannan kada in kira wani zuwa ga bata au udalla ko kuma ni a batar da ni kada ka bani nasara in batar da wani kuma Allah kada ka baiwa wani nasara ya batar da ni da kan hanya ta gaskiya au azilla au uzalla ya ubangiji ina neman ka kare ni kada in tuntube wa gaskiya kada kafafuwa na su tuntube da kan gaskiya au uzalla ko kuma in tuntabar da wani na au azlima au uzlama ya ubangiji ina neman ka kare ni an au azlima ko in zalunci wani na au uzlama ko ne a ci zalina au a jahala au yi jahala alayya au a jahala ko in yi wa wani wauta in je in yi wata katobara wanda wani zai ji haushi na au yi jahala alayya ko kuma ni amun wauta amun wata katobara wanda ba zan ji daɗin ta ba to wannan ita ce addu'ar da manzon Allah yake yi idan zai fito daga gidansa Allahumma inni a'udhu bika bismillahi tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya wani hadisi ne sahihi al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi suka rawaito shi ghairuhuma da waɗansunsu irin su al-Imam Nasa'i cikin amalul al-yawm wal layla irin su al-Imam Ibn Majah bi asani da sahihatin wato kowa daga cikinsu ya rawaito wani hadisi da isnadi wanda yake ingantacce al'imamu tirmidhi ya ce hadisun hasanun sahihun wato wani hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa haza lafzu abi dawud wannan lafazi ne na al'imamu abu dawud na'am عاشر عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني اذا خر اذا خ- اذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله يقال له هدي هديت وكفيت وكفيت.
وكفيت أوتيت وتنهى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي والنسائي wannan والنسائي وغيرهم wa ghayruhum وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن زاد, زاد أبو داود ويقول يا أن الشيطان للشي- ل- ل- نعم، لشي- للشيطان آخر li shaytanin akhara لشيطان آخر كيف لك لو- لرجل لرجل قد هدي وكفي وودي al'ashir hadisi na goma a cikin wannan babe shine hadisin Anas ɗan Malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Anas ɗan Malik ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man ƙala ya'ani idza kharaja min baitihi wato dukkan wanda ya faɗi wannan addu'ar idan zai fito daga cikin gidansa ya ce bismillahi tawakkaltu ala Allah ya ce bismillahi wato ina neman kariya Allah ya kare min gidana da kuma ni idan zan fita daga cikin gidana Allah ya kare min shi tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah na fawar al'amari na zuwa ga Allah cikin hutata da dawowata wala haula wala quwwata illa billahi wala haula babu juyawa daga wani hali wanda yake mai muni zuwa ga hali wanda yake kyakkyawa illa billahi face sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wala quwwata babu wani ƙarfi akan yi wa Allah ta'ala biyayya ba wani ƙarfi akan rinjayar abokanan abokanan halitta illa billahi face sai da tagazawar ubangiji to idan ya faɗi wannan addu'ar bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu wato za a faɗa mai a wannan lokaci daga sama za a ce da shi hudita wato an shiryar da kai hanya wanda take mai kyakkiya hanya wanda take ta addini na musulunci wa kufita sannan kuma an maka maganin dukkan abin da zai bakanta maka rai duniya da lahira wa wuqita sannan kuma an kare ka daga dukkan abin da kake ki dukkan abin da kake so- tsoron ya faɗu maka to za a kare ka daga gare shi wa tanaha anhu shaytan sannan kuma shaidan zai nisanta daga gare shi wato idan zai fito daga gidansa zai fito ba tare da shaidan ya rako shi ba ya zamanto shi kaɗai yake tafiyarsa wani hadisi al'imamu abu dawud da al'imamu tirmidhi da al'imamun nasa'i da waninsu suka rawaito shi al'imamu tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa zada abu dawud al'imamu abu dawud ya yi ƙari a cikin ruwayansa fa ya ƙulu ya ani shaiɗan wato shaiɗan idan mutum ya yi wannan addu'ar zai fita daga gidansa shaidan sai ya faɗa da shaitanin akhar ga wani shaidankin na daban ba shaidankin unguwar ba zai faɗa ga shaidankin unguwar zai gaya wa na wata unguwa ya ce da shi kai falaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wadiya kai falaka ina kai ina mutumin da haƙiƙa an shiryar da shi hanya mai kyakkiya an mai maganin dukkan abin da yake bakanta mai rai sannan kuma za a kare shi daga dukkan abin da yake jin tsoro ina kai ina shiga gurin shi ba za ka iya shiga gurinsa ba na'am sai hadisi na ƙarshe وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترق فشكل مخ- محترق fashakal muhtarif فشكل محترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق ترزق به رواه الترمذي بإسناد صحيح على شر- شر على شرع مسلم Mm, نعم، يحترف يكتسب وي- ويتسبب mm. hadisi na ƙarshe a wannan babi shine hadisin Anas dan Malik Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Anas dan Malik yace kana akhawani ala adin nabi sallallahu alaihi wasallama waɗansu ‘yan uwa guda biyu sun kasance a zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama mutane ne guda biyu ya da ƙane a zamanin ma'aiki alaihi salatu wasalamu wa kana ahaduhuma ya atin nabiya sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikinsu ya kasance yana zawa fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda neman ilimi da fahimtar addini wal akharu yahtarif shi kuma ɗayan ɗan kasuwa ne yana zuwa neman abinci ya je ya kawo abinci yana taimakawa na ɗan uwan nasa ana na ana nan fashakal muhtarifu akhahu lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai shi wannan dan kasuwa sai ya kawo kukan dan uwan nashi wannan wanda yake zawa gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce ya rasulullah wannan mutumin kullum shi baya kama mun wajen harkar kasuwanci na shi dai idan aka yi abinci da ya sani kawai je shi ya dauko a kwano amma bai san bayan da ake buga buga a samu abincin nan a mai magana ya dinga zuwa shago yana kama mun aiki faƙala la'allaka turzaƙu bihi manzo Allah sallallahu ya ce to kana ji ko abin da zan gaya maka Wataƙila wannan abin da kake samu in ka je kasuwa na riba da kake samu dalilin wannan bawan Allah ne kake samun shi saboda shi ya killace kanshi kullum yana neman yadda zai gyara addini ya gyara addinin ɗiyanka da ƙannin shi to wataƙila arzikin da kake samu wato ana taimaka maka ne ana baka ne saboda dalilin kana ciyar da shi amma inda za ka tsaye da ciyar da shi za a ga cewa hanya ta, ta, ta kulle wani hadisi al'imamu turmizi ya rawaito shi da sanadi wanda yake ingatacce ala sharɗi muslim wato akan sharaɗi na al'imamu muslim wato rijaluhu rijalu muslimin wato rijalu ɗin hadisin nan rijal ne na hadisin muslim a wani hadisi a al-Imam Mus- al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi yahtarifu yace ma'ana yaktasibu wa yatasabbab wato yana tsururta ɗayan wato irin ɗan buga-buga ne shine sai da kwalo shine sai da mangoro shine in ta kama ma aya ma sai da yake da sauransu to shine wato ya tasabbab kenan yana neman abinci na'am alhamdulillah ilmu inda subhanahu wa ta'ala